يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون
جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan markazar wannan fage mai albarka na markazul kitabi markazul jama'atul kitabi was sunna ala fahmi salafis salih matattara ta ilmantar da al'umma da faɗakar da su muna fatan allah maɗaukakin sarki ya ƙara ma wannan fagen albarka kamar yadda kuka gani a sanarwa ko da yake sanarwa ta zo a ƙwararren lokaci sakamakon muhadarar ita kanta a uzuri ne ya kawo ta abinda za mu tattauna akai shine wani maudu'i wanda yake baƙo ga mafiya yawan al'umma amma maudu'in ni ya shima a cikin kaina ina neman wace dama za mu samu don mu yi sa to ko da a jiya labari ya zo min na zan gabatar da muhadara sakamakon wanda zai yi uzuri ya gitta sai na ce to alhamdulillah farkon abin da ya zo min wannan maudu'in ne maudu'i ne wanda yake mai matukar mahimmanci kuma mai matukar haɗari idan aka ce mahimmanci kenan in an guje sa za a samu alkhairi in an ce haɗari kenan in an fada a ciki to an shiga a cikin bala'i an shiga a cikin masiwa menene maudu'in mun sa masa da taken at-tahdhiru min as-sayyi'ati jariya jan kunnai game da zunubai masu gudana tabbas wannan baƙuwar kalima ce ga kunnuwanku amma a yau za ku shi bayaninta wannan maudu'in za mu kasasa akan nukat guda uku na farko mafhumu as-sayyi'atul jariya wa adillatuha min al-kitabi was sunnah na biyu kuma a izam sha'niha li hayati al-muslim ko kuma izami khataruha ala hayatil muslim sannan na uku amthilatun li asayiatil jariya sai na ƙarshe shine kaifiyatu tauba min asayiatil jariya da farko me ake ce ma zunubai masu gudana ina tsammani duk bahaushe ya ji ana cewa sadaka mai gudana to kishiyarta ne asayyatul jariya zunubai masu gudana abinda ake ce ma zunubai masu gudana wasu zunubai ne wanda idan mutum ya aikata ya aiwatar da su a duniya to su za su ci gaba da rubuta mishi zunubi ko da bayan ya mutu har sai zuwa ranar tashin alkiyama ko har sai zuwa lokacin da wannan abin ya zo ƙarshe kinan wannan shi ake ce ma zunubai masu gudana sayi'atun ko zunubun mustamirratun ila ba'da mauti sahibiha zunubai ne wanda suke ci gaba da haɓaka har bayan mutuwan mutum kamar yadda ka san in ka gina masallaci ko bayan mutuwanka duk wanda ya salla a wannan masallacin za a rubuta maka lada to haka shi ma akwai zunubi wanda in ka yi sa ko bayan mutuwanka za a ci gaba da rubuta maka zunubi matukar wannan abun ana yinsa abubuwa ne masu yawa dalilai a alkur'ani da sunna sun zo wanda suke nuna mana tabbas akwai irin wannan zunuban daga cikin dalilai na alkur'ani mai girma fadin allah maɗaukakin sarki inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu إنا نحن نهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم Mm.
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna nahnu nuhyil mauta lallai mu muke rayar da matattu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum kuma muna rubuta abinda suka gabatar na ayyukan alkhairi da na sharri wa atharahum ay wa ma taraku ba'da wafatihim da abinda suka bari na aikin alkhairi da sharri bayan mutuwansu malamai suka ce anan ishara ne zuwa ga alhasanatul jariya wa sayyi'atul jariya sadakoki ko ayyukan alkhairi masu gudana da kuma munana aikin da mutum zai yi masu gudana bayan ya mutu a ci gaba da rubutawa wannan ɗai kenan bayan shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yunabba'ul insanu yawma idhin ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a ranar alkiyama za a ba mutum labarin ma kaddama ai ma kaddama min al'amali salihati wa sayyi'at wa ma akhara min al'amali alhasanati wa sayyi'ati kadhalik za a ba mutum labarin abunda ya bari ko abunda ya riga ya gabatar na ayyukan alkhairi da na zunubi da kuma abunda ya bari a bayan mutuwarsa na alkhairi da na zunubi malamai suka ce a nan ishara ce zuwa ga zunuban da za su ci gaba da gudana bayan mutum ko ya mutu da kuma kyawawan ayyukan da zai bari suna gudana su ma haka kuma akwai faɗin allah maɗaukakin sarki alimat nafsun ma kaddamat علمت نفس ما قدمت وأخرت Allah maɗaukakin sarki ke cewa a ranar alkiyama kowace rai za ta san abun da ta gabatar na ayyukan alkhairi wa ma'akharat da kuma abun da ta shinkirtar yana iya ɗaukan a cikin kabari za su san wannan ko kuma har zuwa ranar tashin alkiyama sun san abun da suka gabatar na ayyukan alkhairi da sharri da abun da suka baro a duniya bayan mutuwansu wannan kaɗan daga cikin ayoyi wanda suke bayani ashe zunubai akwai wanda suke gudana ake ci gaba da rubuta su ko da bayan mutum ya mutu idan muka komo a hadisi su ma hadisai da dama sun yi bayani a haka za mu iya ba da misalin hadisi guda uku shi ma kamar yadda muka kawo misalin alkur'ani guda aya guda uku hadisi na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a lahu wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu dukkanin wanda ya rayar da wata hanya mummuna a musulunci ma'ana yayi wani zunubi wanda wasu suka koyi wannan zunubin ta hanyarsa to wannan zunubin yana da zunubinsa sannan kuma duk wanda ya yi wannan abun da ta hanyarsa aka san shi shi ma yana da laihin wannan kenan ko da bayan ya mutu duk wanda ya yi wannan zunubin wanda shi ya fara yinsa ko shi ya nuna ma mutane yinsa to in suka yi za a rubuta masa zunubi zunubi yana iskosa sai dalili wani hadisi na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min nafsin tuqtalu bighairi haqqin illa kana ala ibni adam al-awwala kifluha li'annahu awwala man sanna al-qatla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wata rai da za ta mutu da za a kashe ba a kan gaskiya ba face sai ya kasance ɗan adam na farko wanda ya fara kisa yana da kaso a ciki domin shi ya fara duk wanda kaji an kashe duk mutanen da kake jin ana kashewa a boko haram ko kuma a me yake da suna a wani faɗa na ta'addanci ko abin da ya kama da haka to duk wanda aka kashe ɗan adam wannan na farko da ya fara kisa manzo Allah ya ce yana da kaso a ciki shekaru aru aru ya mutu amma har yanzu a yau na tabbata da an rubuta mishi wasu- wani zunubi don kun saurari bbc kun ji an kashe mutane kaza ko kuma na tabbata da a gobe ma za- za a rubuta ko ba za a rubuta ba ba mu fata amma dai ah, me yake da suna abin sai a hankali kenan me yake nuna muna ashe akwai zunubin da yake ci gaba da gudana ko da bayan an mutu sai hadisi na ƙarshe da za mu kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afa illa almujahirin dukkanin al'ummata Allah yana yahi musu idan suka mutu sai almujahirin su ne waɗanda suke bayyana alfasha suke bayyana zunubi ƙarara malumai suka ce abin da yasa aka ce Allah yana baya yafi ma shi wannan dan saboda idan ya mutu duk mutanen da suka koyi wannan zunubin ta hanyarsa idan suka yi wannan zunubin zunubin yana iskosa kenan da haka zunubin bai yankewa da haka ba a zancen gafara wannan kenan dalilai ne da suke nuna tabbas akwai zunubai masu gudana yan uwa masu girma zunubai masu gudana suna da haɗari ga rayuwar musulmi a rayuwarsa ta duniya da kuma rayuwa ta lahira zunubi umuman kowanne haɗari ne ga rayuwar musulmi duk mutanen da kashi allah maɗaukakin sarki ya halakar da su idan ka bincika abin da ya jayo musu shine zunubi duk mutanen da kaji allah ya sabkar ma wani bala'i musamman in musulmai ne domin mafi yawanci Allah ya hijarabtar musulmai akan wanda ba musulmai ba domin su sun ce sun yarda da Allah to rishin bin sa yanda ya kamata sai ya sa Allah ya rika jarabta su don su komo akan yanda suke a da misali muna a cikin ni'ima ta zaman lahiya amma yanzu ha amma yanzu sai a hankali ni'ima bala'i na tashin hankali Allah ya jarabce mu da shi dalilin mi dalilin abin da muka gabatar na yawan zunubai domin mai dama Allah maɗaukakin sarki ke cewa ma mai suna ma asaba min musibatin ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير jazakumullahu khairan Allah ya ce duk abin da koga ya faru a ban kasa na musiba to dalilin abin da hannayenku ne suka gabatar kinan uwa masu girma yana daga cikin abin da yake jaye ni'imar Allah maɗaukakin sarki zunubai kuma zunuban ma mafi haɗari zunubai wanda suke haɓaka suke gudana har bayan mutuwan mutane yana daga cikin bala'i na zunubi musamman zunubi mai gudana shine yana kashe zuciyar mutum idan mutum ya ɗabi'antu da zunubi mai gudana wallahi akwai lokacin da Allah zai hushi ya liƙe zuciyarsa yana so ya musulunta yana so ya shiryu ya kasa ma shiryuwa irin su ne Allah maɗaukakin sarki cewa khatamallahu ala qulubihim ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم jazakumullahu khairan dalilin zunuban da suke yi sai Allah maɗaukakin sarki ya liƙe zukatansu ko suna so su shiryu ba su iya shiryuwa kuma wallahi wannan ita ce uquba mafi girma da Allah zai iya ma mutum a duniya yana son ya shiryu kuma ya kasa me kuma ya kasa shiryuwa shine wani mai hikima yake cewa ra'aitu dhunuba tumitul qulub wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulub wa khairul li nafsika isyanuha ya ce na ga zunubi yana kashe zukata shi yasa abin da yi maka alkhairi ka bar zunubi domin rayuwar zuciya tana a cikin barin zunubi ya ce zunubi yana jayo kaskanci yan uwa masu girma yana daga cikin bala'i da musiba ta irin wannan zunuban shine mudha'afatul iqabi lillin kawar uquba daga cikin abin da yake jayo azabar kabari shine zunubai masu gudana hausawa suka ce babu dama swata lahira a nan duniya ma kaga in kana sabon Allah wata ran Allah yana jarabtar ka to ina ga kaje can wajen Allah kaje a wajen Allah zunubi na zuwa zunubi na zuwa zunubi na zuwa haka kenan babu dama shine ma'anan babu dama swata lahira ko domin ya a duniya ne za a yi tsammani akwai sauran lokaci kenan mudha'afatul iqab zunubai masu gudana suna jayo ma mutum lillinka ukuba a gare sa a ranar tashin alkiyama ba a zance kuma mu da'afatu dhunub lillinkuwar kuma zunubin karan kansa domin kai ga zunubin da kai sannan ga zunubin mutanen da suka yi ta hanyar dalilin ka suka koya in uwa masu girma abin da yake mafi mahimmanci a wannan muhadarar shine musan daga cikin misallan zunubai masu gudana shi yasa ba za mu fara da bayani akan wancan bangaren ba misallai na zunubai masu gudana wa ma aktharuhum me ya kai yawan wa'annan zunuban abu na farko daga cikin zunubai masu gudana shine kasbul haram ko kuma alkasbu an tariqil harami nema ta hanyar haram neman dukiya ta hanyar haram yanzu idanun mutane ya liƙe dama manzon Allah ya ba mu labari ya'ti 'alan nasi zamanun la yabalu al-mar'u ma akhadha min halalin aw haramin wani zamani zai zo mutane ba su damu ba abinda suka samu na dukiya ta hanyar halal ne ko kuma ta hanyar haram hatsarin kuma cin haram shine tun a duniya zaka ga ukubar ka kamin ka je a lahira menene amfanin ka tara dukiyar ka bar ta kuma ka je ka tara makanka bala'i a lahira shi yasa wani mai hikima yake cewa almalu yanfadu hilluhu wa haramuhu yawman wa yabqa ba'du dha athamuhu ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب طعامه وشرابه yace dukiya wani lokaci za ta kare sai ya kasance abin da zai yi saura shine zunubin da mutum ya aikata yace mutum ba zai taba zaman tuwa mai takawa ba mai tsoron Allah madaukakin sarki har ya kasance sai ya kasance abin da yake ci tsarkakakke ne abin da yake sha tsarkakakke ne shi yasa matan magabata da suka san girman cin haram da yadda yake tasiri ga mutum a duniyarsa da lahirarsa idan mace mijinta zai hita sai ta ce masa ya aba fulan ittaqillaha fina fa inna ma nahmik ittaqillaha fina fa innana nasbiru ala alamil ju'i wala nasbiru ala alami azabillah ka ji tsoron Allah ka nemo muna halal domin muna iya haƙurin mu kwana da yunwa amma ba za mu taɓa iya yin haƙuri da raɗaɗi ba na lahira misalai daga cikin haram da ta yawaita a wannan lokacin akwai alkimar la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam alkimaru almaisiru caca ta yawaita kun ji wani mutum ya ce ca na san shi ga nau ne ba shi yau ba ko a yana shi duk wanda yake yawo a yamai ya san wannan kuma wannan al'amarin sai haɓaka yake yi kyasosin nan kyaskyaskin nan yanzu sai buga su ake ta ko'ina a jiya jiya nan naga wani kyasa an buga shi a wajen mu a da babu shi yanzu wajen mu hanya guda ce anguwan mu hanya guda ce doguwa wallahi bisa wannan hanyar kyas biyu ke da kwai kuma duka hanyar bata wuce daga nan zuwa guduron ba nan misali akwai guda can gaba kamin ka kai guduron shi ma akwai guda kuma da an ce ma sahiyar nan ta yi za ka ga an kewaye kesoshin nan kowa na cira bala'i ya kai ga wai malam ya ce han matan aure kudin sayayya da su ake soyewa ko subhanallah in uwa masu girma caca babban bala'i ne shi yasa ba a jima ba muka rubuta hudu ba a ƙarƙashin lajinatu idadil khutab mai taken at-tahdhiru min al-qimari kuma kamin wannan da shekara guda mun rubuta zahiratul qimari fil mujtama'in Nijeri yaduwar al'amari na caca a al'ummar Niger kenan hudu ba bi muna rubutawa akan wannan matsalar amma har yanzu ana sakkiya kai na ƙaba Allah ka gaya mana bala'in al-maisir bala'in caca innamal khamru wal maisir يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون جزاكم الله خيرا الله سيدي كده يا أيها الذين آمنوا يا كون إيماني ما سو إيماني هو أكتي ku kyale france ku kyale turawa ku kyale kafirai masu imani ku Allah ya ce al'imam ibn mas'ud ya ce idha sami'ta ya ayyuhal ladina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innaha imma khairun yu'maruka bi aw sharrun yunhaka anhu yace da kaji an ce ya ku wanda suka yi imani in dai tabbas kai mai imanin ne ina jin wasu suna magana to kenan akwai matsala a cikin imanin nasu da kaji ya ayyuhal ladina amanu yace ka kashe kunnuwa dai cikin biyu ne imma alkhairi ne za a umurtar ka da shi ko sharri ne za a hana ka dan Allah ku bani amsa wannan ayar alkhairi ne ta umurce mu ko kuma sharri ne take hana mu alheri ko sharri sharri ne take hana mu domin Allah ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan malumai suka ce a cikin wannan ayar kawai Allah madaukakin sarki ya hada caca da laihi wanda yake shine mafi girma shine shirka domin al'ansab su ne gumaka a wuri guda Allah ya haɗa caca da gumaka bayan wannan kuma sai ce min amali shaitan ita caca aiki ne na shaitan ya ce ku nisance sa in kuka yi haka za ku rabauta mafhumul mukhalafa kenan in kuka kusance ta za ku mi za ku mi za ku halaka wani ma bai san me ake ce ma caca ba malamai suka ce alqimaru ko kuma almaisir huwa kullu la'ibin la yakhlu la'ibu fihi min rib'in aw khasara ita ce duk wasar da mutum zai yi ya kasance ba zai wuce ɗaya cikin biyu ba imma ya ci riba ko yayi asara da Allah 'yan caca da suke loteri wannan lotokin da ake yi riba ake ko asara asara wasu su ci riba wasu su ci asara wani ya dara wani ya koka kuma mai darawan goma ma mai kokawan da shi don wallahi in ka yi caca baka ci ba yahi alkhairi da ka yi ka ci don in ka ci to ka ciyo makanka bala'i yan uwa masu girma mu nisanci caca domin bala'in caca shine duk kudin da ka samu ta hanyar caca to wa'annan kudin duk abun da ka yi da su babu alkhairi Allah baya so aikin alkhairi ne kai ko menene kai Allah baya so kuma duk abin da ka saye da kudin cacan nan in dai har aka yi amfani da shi ko da bayan ka mutu zunubi yana isko ka shine shi yasa muka sa caca a cikin mi almi as-sayyi'atul jariya zunubai masu gudana shine wani mai hikima yake cewa hadari hadari min sharril qimari fala tarham majaninal qimari رأيت البؤس في الدنيا اضطرارا وبؤس القامرين على اختياري yace hannunka mai sanda ina jan kunnuwanka game da caca yace kuma sannan kada ka kada ka taba tausayin masu caca yace domin ita asara a duniya ni a gani na in mutun ya so ne banda mutane guda yace su ne ɗan caca eh yace asara a duniya tana zo ma mutun cikin bai so bane amma ita kuma asarar ɗan caca shi ya so ko ba shi ya so ba dan Allah wanda ya cace ya asara shi ya so ko ba shi ya so ba shi ya so shi ya so shine ma'anan ra'aytul bu'sa fi dunya tiraran wa bu'sul qamirin ala ala ikhtiyari in uwa masu girma caca bala'i ne mu nisanci kanmu da caca kowace iri ta kwallo ce ta kokowa ce ta wannan ce da muka saba gani ko kuma ta lido da ake yi domin akwai lido shi ma caca ce lido ana kwatanta sa da annadashir a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bal la'iba bin nadashir fa ka'annama ghamasa yadahu fi lahmi khinzirin duk wanda yake wasa da lido kamar ya zura hannunsa ne a cikin nama a cikin nama na alade ɗan uwa masu girma yana daga cikin alkasbul haram wanda yake daga cikin asayyatul jariya ko asayyatul jariya ko asayyatul jariya shine arriba riba wama adraka ma riba wama adraka ma riba thumma ma adraka ma riba me ake ce ma riba riba ita ma wata musiba ce wadda take so ta zamanto ruwan dare ga duniya a cikin al'umma wallahi ba a jima ba wani dan uwa ya kira ni ya ce malam dan Allah ku yi kokari a rubuta hudu ba a kan riba don saboda al'amarin riba ya yawaita yanzu akwai wanda ko sun so ko bu so ba ni ke cewa anya ko ko mutum ya so ko bai so ba ne a wannan magana ni dai ban yarda da ita ba wai akwai wanda ko sun so ko bu so ba sai sun yi riba na ce to adiba wannan magana a ce ku ka so ko baka so ba sai ka yi riba misalin da ya bada ya ce wani ɗan uwan shi ne ya zo ya kami shi koki akan bashi ya masa yawa ya ce kuma dalilin bashinsa ya ce fekilikinsu ma'ana biyansu ta hanyar banki ne ake basu to biyan wataran yana ɗaukar lokaci sai su ɗauki bashi a banki don saboda su biya bukata kamin fekilikin ma'ana kamin biyan nasu ya zo ya ce to wannan ɗauke-ɗauken da yake yi na guntu-guntun ɗaukar bashin da yake yi yanzu ya kai kusan miliyan uku da wani abu da ake biyarsa ya ce yanzu ya kai in aka yi biyan nasa abin da yake samu bai wuce jika arba'in jika talatin yake samu banki yana zare bashin da aka ne bashin da ya ɗoka dama hausa suka ce duk tsuntsun da ya jayo ruwa shi ruwa kan daka waye kai ka cin bashi a banki wannan shine kinan uwa masu girma riban uwa masu girma ba karamin bala'i bane wallahi akwai wata aya alqur'ani wadda duk in ni karanta ta sai na ji tausayin dukkanin wanda yake ta'amuli da riba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فاتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين
akwai inda nake so inda Allah yake cewa fa'zanu bi harbin
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس dan me yasa ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا Me Allah ya halatta?
وأحل الله البيع وحرم الربا Mm.
فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله نعم.
ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون har yanzu ayar bata zo ba ko يمحق الله الربا ويربي الصدقات ya ayyuhal ladina amanu والله ijtanibu
والله لا يحب كل كفار أثيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تؤتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون jazakumullahu khairan wannan gabar ita ce nake cewa idan na karanta ta ina jin tausayin masu cin riba fa in lam taf'alu fa'dharu bi harbin min Allah min Allah kawai aka tsaya kuma aka kara wa rasuli haka manzon Allah ma ya shiga ciki ko manzon Allah kawai aka ce ka shirya yaki da shi ai ka san ba karamin aiki aka tinkaro ka da shi ba balantana an ce ka shirya yaƙi Allah ya ce ka shirya yaƙi da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a alkur'ani ka bincika babu laihin da Allah maɗaukakin sarki ce mai yin sa ya shirya yaƙi da shi in ba mai ba in ba cin riba ba in Allah ya so na muku alkawalin ko mun muku alkawalin karkashin najdatu i'dadil khutab za mu shirya hudu ba mai zaman kanta a bisa kan al'amari na riya al'amari na riba yan uwa masu girma yana ɗaya daga cikin as-sayyi'atul jariya shine as-sariqa sata sata ma tana daga cikin zunubai wanda suke masu gudana ba asalin satan bane a'a asalin abin da kake satowan shine matsala domin wannan misalan da muka kawo na alkasbul haram riba da caca da swata dukkaninsu asalin matsalarsu su ne ma abin da kake samu shine asalin matsalar ma'ana shine yake da alaka ta kai tsaye da asayyatul jariya ko asayyatul jariya zunubi mai gudana domin in ka samo kuɗi ta wannan hanyar ai kuɗin da yana san ba zuwa ne za ka yi kaira mai ka turbiɗe su ba ko me za ka yi da su amfani za ka yi da su akwai abin da za ka sayi wanda ko bayan ka mutu abin nan yana nan to wannan abin da ka sayi ta hanyar wannan kuɗin ko bayan ka mutu in aka yi amfani da wannan abin za a yi ta rubuta maka zunubi kai matsalan neman kuɗi ta hanyar haram shine wai ba ma ka sanya su ta hanyar banza ba a'a ko ta hanyar kwarai ka sanya su Allah baya so ko hajji ka tahi Allah baya son wannan aikin hajjin shine wani mai hikima yake cewa idza hajjta bi malin asluhu danasun fama hajjta walakin hajjatil iru yace in kai hajji da kuɗi da dukiya wadda take ta haramun to kai baka yi hajji ba in a bisa kan raƙumma ne ka to raƙumman su ne suka yi aikin hajji to in jirgi na aikin hajji kenan jirgi ne aikin hajji ko wannan shine kenan ma'ana dai ishara ce akan cewa aikin banza kai harare cikin duhu aikin banza kai wai wanke tufafi da hutsari idan kai sa kudinka ko dukiya ta haram a hanyar ibada to baka da ladar komai a wajen Allah madaukakin sarki domin inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba in uwa masu girma yana ɗaya daga cikin misalai na as-sayyi'atul jariya shine az-zina la ilaha illallah zina babban bala'i me Allah ya ce game da zina malam ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
ko da yaushe malumai suna ce muna wai ita zina ba ma Allah cewa ne ba wala tazunu kada ku yi zina ba a'a cewa ai kada ma ku kusance ta duk abin da zai iya kai ga kusance ta ka nisance sa sai Allah ya ce domin ita zinan nan alfasha ce mai girma kuma ta munana alfasharta zina tana ɗaya daga cikin asayi a tuljariya domin mafi yawancin matan da suke yin zina ba wai haka kawai suka ji sawar yin zina ba ya aka yi koya musu aka ko ba koya musu aka ba koya musu aka yi kuma mafi yawancin matan da suke yin zina za ka ga waɗanda suka fara yin zina da su suna da tasiri a wajen kwaɗaitar da su akan su ci gaba da yin wannan zinar ka yi zina da yarinya ba ta taɓa yin zina ba dalilin zinar da ka yi da ita ta koya ta yi ta yi to duk lokacin da ta yi zina kamasho zai kai maka a kabarinka bayan wannan kuma al'imamu shafi'i a cikin abiyatkin da ake jingina masa ya ce zina bashi ce akwai malaman da suke ganin maganar akwai makal akanta amma dai abun da ya fi bayyana shine domin sunnar Allah ce kamata dinu to dano a cikin waƙen nasa yake cewa afu ta'affu nisa'ikum wa tajannabu ma la afu ta'affu nisa'ikum an mahramin wa tajannabu ma la yaliqu bi muslimin inna az-zina daynun fa in aqartahu أهل بيتك فعلني من يسجد نبه ولو بإجلاله يقولت يا هذا نبي من فعلني yace ku kame daga alfasha ku nisanci abin da yake haraf gare ku matanku za su kamewa in aka ce matanku hatta ɗiyanku suna a ciki yace ita zina bashi ce in ka ci sa sai ka biya sa ko da ku a ce da katangar gidanka ce sai an biya kenan dalilin zinar da ake yi sai ya kasance bashin da yake akan ka za a biya sai ya kasance abin baya tsayawa ka yi zina da 'yar wani ta koya tana yi ka mutu ana kai ma zunubi sai yi atun jariya ka yi zina da ɗiyar wani sunnar Allah ta tabbata ta kamata dinu tudanu aka ma diyarka sayyi'atun jariya dalilinka aka mata zina kenan zunubi yana kai maka akabari ashe uwa masu girma zina tana daga cikin as-sayyi'atul jariya mu nisanci zina akwai zunubi mai gudana a cikin ta daga cikin uwa masu girma as-sayyi'atul jariya akwai su'ut tarbiya mummunar tarbiya rishin ba ‘ya'ya tarbiyya wadda ta dace. Allahu subhanahu wa ta'ala dama ya ba mu labari ya ce innama amwalukum wa auladukum?
Innama amwalukum wa auladukum fitna wa an wallahu indahu ajrun azim.
Har yanzu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha لا لا ليس ليس هذه الآية أقصد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله سبحان الله يدخون الله لا لا ليست هذه الآية زنزو زنزو زوا غريتا محل شاهد الله سبحانه وتعالى yake cewa dukiyoyinku da ƴaƴanku jarabtawa ce a gare ku dukiyoyinku da ƴaƴanku jarabtawa ce a gare ku idan kuma aka ce jarabtawa ce a gare ka ana nuhin za a ga ya za ka tarbiyyantar da 'ya'yan 'ya'ya ne in ita kuma dukiya ce ina za ka sanya wannan meke da suna dukiyar da allah maɗaukakin sarki ya baka da yawa daga cikin mutane ba sa sawa a kansu ba sa ji a jikinsu akan cewa wannan 'ya'yan amana ce a wuyoyinsu alhali kuma amana ce mai girma wadda Allah zai tambaye ka akanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gai wani hadisi wanda wallahi wannan hadisin da in na karanta shi sai dan gabana ya faɗi kuma sai na kalli diyana yace ma min muslimin yamutu yawma yamutu wa huwa ghashul li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna babu wani mutum musulmi a wata riwayar ma ahadin ba ma kayyade da musulmi ba babu wani mutum da zai mutu sai ya kasance a ranar da ya mutu yana mai zaluntar amanar da Allah ya sa a hannunsa mafi girma amana ko da Allah ya sa a hannunka shine 'ya'yanka ya kasance ranar da ya mutu yana mai ha'intar amanar da Allah maɗaukakin sarki ya basa face sai Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa aljanna ashe so da yawa ina cewa idan zunubin ka bai kai ka wuta ba to rishin tarbiyyar 'ya'yanka zai iya kai ka a wuta me yasa muka ce rishin tarbiyyar 'ya'ya zunubi ne mai gudana domin idan ka ba ɗanka mummunar tarbiyya misali rishin tarbiyyar da baka basa bane ya tashi yana shaye-shaye duk in yayi shaye-shayen nan sai ka samu kamasho a ciki rishin tarbiyyar da baka bashi bane ya tashi da swace-swace duk in yayi yan swace-swacen nan to kai ma za a tura maka naka kaso domin dalilin rishin tarbiyyar da baka bashi bane shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya danya nuna muna kishiyar asayyatul jariya alhasanatul jariya sai ya ce inna mimma yalhaqul mu'mina ba'da mautihi ko min ba'di mautihi ilman allamahu wa nasharahu aw waladan salihan tarakahu aw masjidan banahu ila akhiri alhadith muhallu shahid aw waladan salihan tarakahu manzo Allah ya ce yana daga cikin ladar da za ta riski mutum koda bayan ya mutu ɗa na gari da zai bari kun ga anan ba a ma ƙayyade sai da yana masa addu'a ba ɗa na gari da ya bari menene ladar da za ta isko sa shine wannan yaron duk lokacin da ya aikin alkhairi to za a tura ma ma'aifan nashi kamasho dan saboda ta hanyar su wannan yaron ya koyi wannan wannan ibadun na alkhairi kenan kishiyar abun shine ashe yana daga cikin asayyatul jariya waladan sayyi'an tarakahu ana gane da kyau ko kenan da mummuna marar tarbiyya da ya bari ya rika yin munanci a rayuwa ashe uwa masu girma mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu kula da tarbiyyar da Allah madaukakin sarki ya dora akan mu ayar da har yanzu nake tunawa ita ce يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله لا لا ليست ليست هذه الآية آية إنا صدولي سينا كاوتا shi yasa ku gara na dan lahimata don mutane da ya ba su lura da wannan ayar yawwa jazakumullahu khairan mun kawo ta ma a cikin hudubar da muka yi a cikin da muka rubuta mai taken me yake da suna nasaihun ma'al'udal madrasiya mun kawo ita ce abu na ƙarshe aya ta ƙarshe da mun kawo a cikin hudu ba kun ga gagar badanci alkur'ani ko ya ayyuhal ladina amanu la takunu allah ittaqullaha shine ke ke kare mini ita ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la takhunu allah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun mecece wannan amanar wa'lamu annama أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم جزاكم الله خيرا الله رمى أزبي كامو هركون تبني نكم هركون دي نكيسو يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول يا كون دسك إيماني كدكو يودري الله دمنزان الله وتخونوا أماناتكم شيني كو يودري أمانة الله يدورا أكمكم to kaman ka ce me wannan amana su ce innama amwalukum wa auladukum fitna dukiyoyinku da 'ya'yanku da Allah ya baku fitina ce jarabtawa ce ashe wannan ita ce amanar da Allah madaukakin sarki ne da kada ku mi da kada ku yaudare Allah idan baka ba ƴaƴanka tarbiyya ba ka yaudari manzon Allah da yace tazawwajul waludal waduda fa inni mukathirun bikumul umama ku yi aure ko ayayyawa dan in yi alfahari da yawan ku ka aihon ma da ka aihon ma manzon Allah da wanda shi ke kyamar ma a sami shi dan musulmi ka sami shi zakariya ya koma zak ana gane da kyau ko yak ka sami shi yaqub ya koma yak ana gane da kyau ni suna ma ban ma san shi ka sa mata rakiya ta koma ruki kamar sunan karya wannan shine kenan kinai uwa masu girma wallahi babban kalubale ne yake akan mu ashe mu san da cewa yana daga cikin zunubi mai gudana rishin tarbiyyar ƴaƴa mu je a gaba dan saboda abubuwan suna da yawa ai uwa masu girma yana daga cikin as-sayyi'atul jariya shine nashrul isha'at yada al-isha'at al-isha'at sune labaran ƙarya yada labaran ƙarya shi ma yana daga cikin as-sayyi'atul jariya wani zai yi mamaki to muje zaka ga taya aka yi yada labaran ƙarya suke zamantowa zunubi mai gudana da farko dai Allah madaukakin sarki ya ja kunno mu Allah ramami Allah yake يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين جزاكم الله خيرا wannan ayar duk malamin da zai kawo ta in dai yana so yayi bayanin tasiri da hadarin ladaya labaran ƙarya ne to sai ya gai sababin nuzulkinta dalilin sabkar wannan ayar akwai ɗaya daga cikin sahabbai da ake cewa walid bin uqba manzon Allah ya aike sa a wajen wasu mutane da ake cewa banil mustalik akan ya je ya karɓo zakka to a lokacin jahiliya suna da ƙiyayya da mutanen banil mustalik sai ya kasance da ya tafi akan hanya sai shaidan ya zayyana masa kai in ka tayi wasu na hallaka ka to yanzu kuma bai iya komowa ya ce manzon Allah bai iya tahiya yanzu sai shiga a cikin tsaka mai wuya ya zai yi a wannan lokacin sai shaidan ya zayyana masa ya je ya ce ai mutanen sun yi ridama har sun so su kashe shi yana zuwa ya faɗa wa manzon Allah wannan labarin manzon Allah ya ce haka suka yi muna to a shirya runduna za mu je mu yaƙe su manzon Allah na cikin shirin rundunar da za ta je ta yaƙe su sai ga su sun tattaro zakar sun kawo Allahu akbar sai ga sun tattaro zakar sun kawo manzon Allah ya ce ya aka kun ji halin kun ji labarin za mu je mu kai muku farmaki suka ce a mi muka yi na farmakin da za a kai muna to ai na tura dan aike suka ce a a mu ai ban ma ga dan aiken ba a wannan lokacin sai Walid ya ga yanda aka yi to a lokacin ne Allah maɗaukakin sarki safkar da wannan ayar idan wanda yake fasiki ya zo muku da labari to ku bincika domin rishin bincikawar zai iya sa ku ɗauki alhakin wasu waɗanda ba su ji ba su gani ba wannan fassara ce na muku ta hausa tarjama ma'anawiya ba harfiya ba kun ga dalilin labarin ƙarya da aka bada da yanzu manzon Allah ya ji ya halaka mutanen da basu yi basu gani ba yanzu da a ce manzon Allah ya yi wannan yakin ya halaka wa'annan mutanen duk matan da suka rasa mazajensu duk yaran da suka rasa uwayensu sai suka rika sai suka shiga tagayyara ta rishin ma'aifinsu to duk tagayyaran nan da suka shiga sai an tura ma wannan mutunan kaso na zunubi domin dalilin ne suka rasa wa dalilin ne suka rasa wa ma'aifansu mata dalilin ne suka rasa wa mazajensu duk lokacin da suka shiga halin tagayyara sai an ba wannan mutunan dalilin labarin karyar da ya kai akashe iyayensu ko akashe mazajensu sai an tura masa kamasho ko da ya mutu yana a cikin kabarinsa labaran ƙarya sun haddasar da musibu masu yawa a cikin musulunci wanda har a yanzu musibar da muke fama da ita tara raban kanun musulmai mafi girman dalilin ta shine yada labarin ƙarya mun taɓa rubuta hudu ba shi ma a tahziru min al-isha'ati a cikin shi mun kawo misalai guda biyar na musibun da suka abku a al'ummar musulmai kuma dukkanin su dalilin yada labaran ƙarya kuma har yanzu musulmai suna kuduwa da wannan abu idan muka ɗauki misali a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha har yanzu ba akwai mutanen da suke ce mata mi ba ban ma iya faɗin wannan kalimar akwai mutanen da har yanzu suna zargin Aisha da zina ko dalilin me suke zarginta da zina labarin gaskiya ko na ƙarya labarin ƙarya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahisha innal ladina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu fil ladina amanu fil ladina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun jazakumullahu khairan kun ga kalimar mu ta tashi'a daga al'isha'a ne waɗanda suke son alfasha ta yadu a cikin al'umma wannan shi ma zai kama ga wata gabar mu wadda anan take gaba dalilin labarin ƙarya aka zargi aisha da zina dalilin labarin ƙarya aka kashe Uthman radiyallahu anhu dan an yada labarin ƙarya akan cewa Usman na zalunci Usman ya kasance mulki ba wanda yake ba sai danginsa aka samu suka harzuka suka zo har suka yi abinda suka aikata na hallaka Usman radiyallahu anhu dalilin labarin ƙarya dalilin labarin ƙarya sahabbai suka shiga cikin juna har suka kashe junansu ma'arakatul jamal labarin ƙarya ne ya kawo ta domin sahabbai suna can suna sasantawa sai aka zo aka ce musu ai ga mutanen kaza nan sun farmaka mutane kaza daga nan wuri rincaɓe dalilin labarin ƙarya aka ci galabar musulmi a wani yaƙi a wani yaƙi jama'a ku ba ni amsa ko ku san tarihi ko ku san sira ba dalilin labarin ƙarya aka ci aka ci musulmai galaba a yaƙin Uhud me ƙaryar da aka yaɗa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma a ka'ida ta yaƙi da an kashe shugaba shikenan kowa ya ta kansa kowa ya are ta kare to sai suka yi ta aron ta kare ba su da laifi amma asalin wanda ya haɗa wannan labarin na ƙaryan shi ne mai laifi ginin uwa masu girma muguji haɗa labaran ƙarya muguji rubuta labarai na ƙarya wa ma min katibin illa sayafna wa yubqi dahru ma katabat yadahu fala taktub bi kaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu babu wani mai rubutu da zai rubuta wani abu face sai ya mutu ya bar wannan rubutun littafai nawa aka rubuta suna tabbatar da mutane masu littafan suna can cikin kabari ai suna da yawa ko ku bani misalin guda biyu ko uku
jawahirul ma'asi to kaji bala yace jawahirul ma'asi amma ni ban san shi ba jawahirul ma'asi kun taba jawahirul ma'asi ala gane da kyau ko yawa malam da cewa jawahirul ma'ani amma ni na higana a ce mishi jawahirul ma'asi yana ciki ko baya ciki to ku bani misalin na biyu ina ganin malam yana yana tinkarowa kuma akwai abubuwa da yawa da mu haɗi ba to mu bar wannan can gehe in ma akwai wanda ka sani to ita zanuwa cikin kanka a takaice dai rubutu ka rubuta wani abu wanda ta dalilinsa mutane za su ɓace ko ta dalilinsa wani rikici zai abku wannan shi ma yana daga cikin asayya a tulijariya ko bayan ka mutu idan aka karanta wannan rubutun ko wannan littafin to sai kamasho ya kai maka a cikin kabarinka in uwa masu girma yana daga cikin asayi a tuljariya shine nashrul fawahish yada alfasha shi kuma wannan musamman ya hiya waituwa a kafafen sadarwa fotuna da za ka rika turawa na mace tana tsirara ko ba ta cikin kamala vidiyo da zaka turawa wanda suka kumshi bayanin wani abu wanda yake na alfasha ko wani abu na sabon Allah wannan shi ma yana daga cikin asayyatul jariya domin foto nawa zaka ga yayi shekaru mai yawa wanda ya foton ma ya mutu amma kuma kullun kallon foton ake yi ana kallon foton zunubi yana iskosa vidiyo haka ita ma wadda ka yada wadda ta kumshi sabon Allah duk lokacin da aka kalli wannan vidiyon kana da kamasho a ciki yan uwa masu girma yana ɗaya daga cikin asayi a tuljariya shine almusika music waƙa ba waƙe ba ɗazu waƙe na yi ba waƙa ba fa ana gane da kyau ko waƙe na yi ba waƙa ba irin wannan waƙen kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansu suna yin shi waƙa tana daga cikin asayi a tuljariya kuma waƙa wai ba sai in kai kai ba a'a ko ba kai kai ba ka yada wakar ta hanyar ka wane ya samu wannan wakar shi ma wanan nan ya tura ta ga wane Allah ɗai ya san dalilin ka wane ya san waka Allah ɗai ya san dalilin ta wannan mutunan mutanen da za su samu wannan wakar duk wanda ya samu wannan wakar ta silar ka ya sheke ayar shi da ita to kai ma za ka sheke bala'in ka a cikin kabari in uwa masu girma mu ji tsoron Allah maɗaukakin sarki mu san abin da za mu riƙa yaɗawa a cikin waɗannan kafafen internet abu ce mai haɗari makami ne mai kaihi guda biyu za ka iya kai amfani da ta hanyar alkhairi kuma za ka iya kai amfani ta hanyar sharri amma wallahi mafi yawancin mutane ta hanyar sharri ne kuma mafi yawancin baɗala da yaranmu suke koyo wallahi mafi yawanci ta hanyar intanet suke koyanta wani nau'i na zina wani nau'i na shiga wani nau'i na aski wani nau'i na rawa wani nau'i na zagi wani nau'i na hutsara za ka gani shi dukkanin shi a cikin intanet ce shi sa wani mai hikima yake cewa ra'aitun natta jami'atun razaya wa da'iyatun ila khattil khataya رأيت النت فيروسا خطيرا تخطى خطى أخطار الرزايا kai da kaji ana hatta hatta ka san abin akwai matsala ya ce na ga intanet ita ce jami'a matattara ta sabon Allah ya ce intanet na ga mai kira ce zuwa ga a rubuta ma mutum zunubi ya ce wa fa'sun yahdimul akhlaqa amsat qulubul mudminina lahu sabaya ya ce ita intanet wani gatari ne wata diga ce wadda take sare kyaukyawan ɗabi'un yara wallahi in kana da yarinya mai kunya in ka barta da android ta shiga facebook ta shiga whatsapp ta shiga ina ne ta shiga ina ne wallahi ka bata wata ɗai sai ka kumyar nan tata ta rage in tana kumyar ta ƙura ma namiji idanu in kun tana kumyar ta kalli namiji to a yanzu ƙura mai idanu ma za ta yi a'a yanzu leƙen shi ma za ta yi a'a yanzu ƙoƙarin ma za ta yi ma ta yi ido biyu da shi a'a ka yanzu ƙoƙarin ma za ta yi ma ta ɗauki lambar shi a'a ka yanzu ƙoƙarin ma za ta yi ta ɗauki hoton al'aurata ta tura mishi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta wannan hanyar aka samu wata musiba da ake ce ma kidnapping na kidnapping na rezo sosiyo ba kun ji kidnapping ba wanda ake wanda muke jin labari to yanzu a hanyar kafafen sadarwa ana kidnapping a kwanan nan labarai guda biyu mabambanta gudan ma an ce dan Nijar ne shi kuma gudan dan Najeriya ne shi dan Nijar ne a Libya yake da zama to ya kasance mutum ne mai kyawu kasan kun mata akwai son namiji mai kyawu sai yayi kokarin kulla alaka da yan mata kuma wanda ya lura irin yan manyan mutane ne haka alakar za ta sa har ya kai ga tura ma juna al'aurar juna sai an kai wani lokaci sai ya ce mata to in biki ba ni kaza ba wannan foton da nake da na kaza zan sake shi zan yada shi za ta yadda a yada ba za ta yadda ba za ta yi kokarin biyan wannan kudin to shi kasuwancin shi kenan haka shi ma wanda aka samu shi kuma a america aka kama shi kun san america akwai gidaje saloli na sporkin mata yake ɓoyewa in suka shiga wurin wanka sai ya sa kamara yana ɗaukan hotunansu yayin da zai yabi diddiginta sai ta je a gida ya tura mata bidiyon ya ce to kin ga ina da bidiyon in biki turo mini kaza a account kina ba zan saki wannan bidiyon da ƙarshe dai dubunsa ta cika dama hausa suka ce wa rana dubu ta ɓarawo rana guda ta mai kaya wannan shine ke uwa masu girma yan uwa masu girma mu guji as-sayyi'atul jariya ai akwai wata nukuta mai mahimmanci da muka ce shine to ya mutum zai yi ya tuba daga irin wannan zunuban masu gudana domin abu ne mai muhimmanci domin tuba daga zunubi mai gudana ya sha bamban da tuba ga sauran gama garin zunubi tuba daga zagi da kai ya sha bamban daga tuba da zunubi mai gudana zunubi mai gudana tubansa abubuwa guda uku ake bukata na farko annadamu wata halli shi ne ka bar wannan abin kuma ka yi nadama na biyu albara'atu minhu ka barranta daga wannan abin ka yi waƙe-waƙe yanzu kana so ka tuba bayan ka tuba sai ka hito jama'a na yi wake-wake amma yanzu na tuba don haka ban halatta ma kowa ya saurara ba duk wanda ya saurara to ni na barranta a lokacin bara'ar da kai za ta kubutar da duk wanda ya saurara to ba ka da kama shi domin ka riga kame ka riga kame ka riga ka barranta abu na uku shine alhasanatul jariya ko alhasanatul jariya can kayi as-sayyi'atul jariya ko to sai kai kokari kai alhasanatu mi alhasanatul jariya domin innal hasanata yuthibna yuthibna as-sayyi'at innal hasanatu yuthibna as-sayyi'at kyaukyawan aiki yana tahiyar da mummuna kayi zunubi mai gudana to i kokari kai sadaka mai gudana wadda za ta kalubalanci wancan domin akwai zunubi mai gudanar da kai wanda kai ma baka san da ni ba baka san da shi ba yan uwa masu girma inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta muna Allah ya nisantar da mu daga zunubai masu gudana inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah